Yeah. An gama? أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقي على زالت إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شان أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قلوب الأقداء فريد الدهري على الإطلاق حاتم الأتمين أبو إسحاق على جبرائيل ياسر ورضي الله تعالى عن شيخ عمر الدين وقائد الله الشيخ ابراهيم مسدد ورضي الله تعالى عن كل من تعلق بها زيال أهل الله من أهلكت الدنيا لانتهاء يا إيمة شيء إدري لنا بهذا المهدري والكاتب بنظرة تأتي لنا بالبفري اللهم يا الذي فأسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم على عبد الله الحمد لله والعبد الله وما بكم من نعمة فمن الله آه يومنا زمان دليل بيود أشرين دوكو ما كرت dalilin wato samar da ɗan adam a nazari a cikin hikimatu hukumul ilahi menene hikima na hukuncin ubangiji shine samar da ɗan adam don a samu tanasuli samar da ɗan adam samun tanasuli sai aka yi shi da ɓangaren mace da ɓangaren namiji sai aka ce a ƙa'idan Allah sai an hada saboda haka duk wanda uba yake nan shi kadai ba uwa ana samu nukusa ne cikin aiki ko a samu uwa ba uba ana samu nukusa ne cikin aiki cikin aikin shine kowa akwai abin da ake yi shi tawabi'u shuru'i na nika mina tawabi'i ita mace ita ce da shayarwa ita ce da ɗaukan ciki ita ce da mahaifa shi kuma namiji shine da kawo abinci shine da kiswa shine da da kiyaye ma'una nata to wayannan abubuwan kowa akwai aikinsa aikin uba daban aikin uwa daban annafaqatu wal kiswatu wa kullu ma yahtaju ilayhi walad to in aka kiyaye wannan an gane akwai nazari kenan wannan ta wannan ne ake samu ishtiraki na aure a fitar da natijar da za a fitar a wamma ɗariƙul ƙaƙai faƙauru su ba na wata'ala walwalidatu yurdi anna auladuhunna wannan shi ne walwalidatu mata a mace da miji yurdi anna wuladihunna kaga nasban ila qawli bil ma'ruf wa hadhihi al ayatu wannan ayan fi man kanat fi ismat al abd matar da take karkashin kiyayuwa namiji wa ma man kanat harajatun an ismati kaga faman kana fi ismatul abi wanda ke cikin kiyayuwa namiji bi ma'ana mijin tana karkashin miji ne kaga wal walidatu yurdi'anna auladihunna kina haulaini kamilaini liman arada wannan shine wanda ayar da take nunawa kadai yanke haƙin kina wama man kana taharjatun an ismatihi amma wanda ba ta ƙarƙashin mijin saboda saki kamar mijinta ya sake ta ubangiji ya faɗa cikin suratul talaqi fa in ardana rukum fatuhunna ujurahunna in za ka shayar da ita in za ta shayar da ɗanka to za a ba ta haƙinta. falmuɗallaƙatu ita mata da aka sake ta lawuju ba alaiha fi rada'ati waladiha ba wajibci ba wajibi ba wajibci akan ta cikin shayar da ɗanta wallati fi ismati wanda kuma take cikin ita uwar tana ƙarƙashin mijin ya ji ba laya wajibi ne a gare shi wajibi ne a gare shi wajibi ne a gare ta ta shayar da ita ta shayar da ɗan ya ji ba laya ridatu walade ta shayar da ɗansa wahimin tawabi tawabi'un nikahi yana daga cikin tawabi'un nikahi yadullu alaihi anna allaha azza wa jalla yana nuni Ubangiji ya tsarkaka ya ɗaukaka. Zakarar ajaru ya ambaci lada fi suratun ɗalaƙi, inda a shayar abiya, walai ya skuru fi suratul bakari, amma bai ambata a suratul bakari ba. Suratul bakara. bai amata suratul baqara ba wa huwa zahirun zahir magana da yake kina suma zada fi bayani wa liyidahi sai ƙarin bayani da idahi cikin faɗin Allah madaukaki wa in artum an tastardi'u ka gani an tastardi'u auladakum idan kuna son matanku su shayar da ‘ya'yayenku, fala junaha alaikum ka gani, wancan nan na bakara kenan. To kaga wannan hidayen da maza yake yi ba mata ciki. Eh, wayin arattum idan kuna nufin an tastar di'u a waladakum. su shayar da ɗanku fala juna alaikum babu laifi a gare ku ma'ana ku biya wa za hidabu lera jalin fagaduna nisa wannan hidabi ne na mazaje kawai ba mace a ciki fa innal mar'ata ita mata idza aradat an tasardi walada idan tana ana son ta shayar da ɗanta ani ta ɗalibu lahu ajiratin tarda'u bil ujrati an wannan shayarwan to ani na nufi ta ɗalibu lahu ajiratu za ta nemi mai shayarwa tarda'uhu ta ita da kanta matan fainal mar'ata ita mata idza aradat inda kanta tana so an tastardi waladaha ta shayar da ɗanta ita da kanta ta shayar da ɗanta bi mana wata mata ta shayar da yar ani tallula ajirata tardawa bil ajrati ita za ta nemi kudin ta bayar a shayar da ita ba haƙi bane akan dan tana ƙarƙashin isman uban fala kalama lafi zalika babu magana akan wannan likauniha domin kasance wanta lam yaji Allah la shay'an fi zalika Allah bai sanya mata wani abu ba bi khilafil abi sabanin uban uba idza arada istirda'a waladahu idan uba yana neman shayar da ɗansa ba matar ba fallahu zalika bi khiyarihi to ya samu yayi zabi bi khiyarihi waqad tayinat anal qadiyata wannan qadiya ta kasance rubbama rufi'at ila doylibun an kai shi ne wajen ƙananan ɗalibai kasirul ba'i wanda ba shi da faɗin tafiya cikin ilimi ajinun anil iqla'i fil ilimi bai iya hangen menene yake cikin hikiman maganan ubangiji ba fil ilimi lizanni amat lizanni amata saboda amawa yadda suke zato annan wuzu ilimin shi ma abucin ilimi ne waɗilayi kuma yana da iɗilayi fai ƙulu sai ya ce innal hidaba cikin maganar Allah da ya fara fi tastar duwa wuladukum ku shayar da yayanku shamil rijali wa nisa'i sai ya sanya shi shamili ne da maza da mata li'ajal jam'i saboda jam'in da ke ciki wa zalika wannan kuwa min adam kamal ma'rifati bai fahimci karatun bane bi waje siyaki saboda wa in aradtum an tastardi'u ka gani can kuma wal walidati yurdi anna yurdi anna ka gani wancan an kawo akwai nunun niswa wannan kuma an tastar da sai sa jam'i amma sai ce a wuladukum ba wuladukunna ba yawa ya ce wanda bai ba shi da wasu bai fila ilimi otilai shi ne haka wa bayanin zalika bayanin wannan an alhidaba lirjali wannan maganan na mazaje ne fakat walau uridu dukhulan nisa'i da Allah ya so shigar da mata laƙala da ubangiji zai ce tastar da anna ka gani tastar da anna haka zai ce auladi kunna ku shayar da mata ƴaƴayenku fa innar rijala mazaje tujma'u bil mimi ka gani can da auladakun ba kunna ba to ana yi masu jam'i ne da mimun wani sa'a su mata ya jima wannan bin nuni ana masu jam'i ne da nunu wai dullu al'aidan ala nafihi saboda ka yi nuni fin nisa'i akan korewa cikin matan iza sallamtum ma ataitum bil ma'rufi idan kuka mika abinda aka zo muku da shi daga abin da ke sani wahul ajratul murdi'a shine ladan nan na mai shayarwa wa laysa lil mar'ati malun mata bata da dukiya tuwaddi minhu ujratul murdi'ati wanda ta bayar dan a shayar da danta fa in kana laha malun in ma tana da dukiya fala ya ji ba alaiha dafa ujarci ajarci ba ba ba ba wajibi mani ta ba da kudin li'anna min tawabi nafaqati domin yana daga cikin ciyar wanda da tawabi ne na ciyar wanda zai da ita shine da ta shayar wala nafaqatu al-lawmi ba ciyarwa baya kan uba a baya kan mace bal ala alal abdi uba ne ke ciyarwa kaga alkiswatu wan nafaqati lil abdi eh alkiswatu wan nafaqati lil abdi ne fakar bana laka ya bayyana bima qarrarna wujubu ridati abin da ya wajaba na wajibcin shayarwa ya wajibcin shayarwa yana kan mace in tana ƙarƙashin ismin miji wa tarbiyatu ita kuma wajibcin mace shine tarbiya shine yake kan uwa wannan alƙawli bi suqudiya a ce babu a ce an an sarayar da da, da wajibcin alal marati sharifati wai dan mata tana da daraja ba ta ba gaskiya bane barna ne la yahillu irtikabuhu bai halatta mutum ya hau ba wa aidan annal ladhi ma ba alaihi amalul islami aikin da musulunci ya gudana akai fi jamil asari a dukkan zamane wal buldani da garuruka fi badi wal amsari cikin ƙauye da binni huwa anna kullu walidati kowace mace turdau waladaha tana shayar tana shayar da mijinta mai tana shayar da turdo walada tana shayar da ɗanta bila mahashatin minhu wala mushahanatin fi zalika wannan ba wani abin da take yi a kai sai dai wannan shayarwan shine ba abin da zai kawar fi asari sallallahu alaihi wasallama tun daga zamanin manzala wa badahu har bayan manzala wa halumma jarra haka abin aka samu har yau lam yakun bainal ummati niza'un babu wani jayayya cikin niza'un fi wujubi rida'ati cikin mata ta shayar da danta ala ummahati ko fi wujubi rida'ati ala ummahati uwa ta shayar da 'ya'yanta allawati hunna fi asmi abaihim wanda su ne uban mijinta shi ne uban shi ne uban yaron shi ne mijinta tana ƙarƙashinsa walam yujad fi jami'il biladil islam ba ta samu a garin musulunci ba wa fi kulli asarin a kowane zamani ƙaulatul lilƙadi a cewa an sarayar ƙaulatul alƙali wani magana na alƙali au mufti ko wani mufti bisu ƙudurin dace alal ummi a ce ba dole ba ne mata ta shayar da ɗanta ma dama tana ƙarƙashin mijin eh babu wannan ba a samu wannan ba wa maza ala wujubi rida'ati ya wuce ya gudana alawujubir zati kan shayar da mace wujubir zati shayarwa na amallu musulmina aiki ne na musulmai fi asari sallallahu alaihi wasallama tun daga zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama tun daga zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama wa fi jimila asari a kowane zamani ba da hu tun daga za bayansa ilahalin majar har yanzu fa bana laka wannan ya bayyana anna tilkal qawlata maganan da aka ce allati fiha suqudul wujubil radati ala marati sharifa in dai mata tana da daraja ba sai ta shayar ba to wannan ƙarya ne babu shi eh babu komin girman mace da ta shayar komin girman mace za ta shayar mahadul kazibi tsantsan ƙarya ne alkazibu wa zuran ƙiri na ƙarya ya shiga bayyana tulbutala ne a fili limu halafati li kauli subhanahu wa ta'ala saboda ya saba da faɗin ubangiji madaukakin sarki wasu na tunabihi da suna na Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam wahiya min a ƙawil muzurati yana daga cikin zantuka na ƙarya zuru allati dakhalat fi kutub da fiqi wan dukhilat wanda aka shigar da cikin littafin fiqi wa shayd wa hashiyatun biha da kuma hashiyarsa wa bin nazairi da kishiyanta kutubul furu'i kitabun furu wahil masailu kasiratun an shigar da matsaloli masu yawa irin wannan minha daga ciki abin da aka shigar hazi wannan an shigar da wannan cewa mata ba za ta shayar da miji ba mata ba za ta shayar ba ba zai zo ɗaya ba sai dai shafi ɗari uku da talatin da biyu shi ma sai bugun farko ne mu gani bayanin sabon ba wannan bugun ba ne ba zai bara sai yi wahala na'am ba zai yiwu a ce mata tana ƙarƙashin isma namiji saboda ɗaukakanta ba za ta shayar ba ai wai an ɗauke mata babu wannan a cikin addinin musulunci babu sai shautu da ne ce akwai matsaloli a cikin irin wannan wanda aka yawa kamar wani katalar sulusuli isilai sulusai ne za a iya kashe mutane uku saboda tsiran mutane biyu jiwazin an yadda biyu su tsira ba yadda wannan wai an yadda da wannan jawazin ya halatta shi ma barna ne wamina ibatul wada'i zauji fi duburi zaujati haka nan cewa mata an halatta maka fatu fatu me halarci fatu na fatu anna shitum ko mutum ya kusanci matarsa ta dubura ba halal ba ne ƙarya ne wamina nikahul muta'ati da auren muta nikahun ila ajalin shi ma bai ba ƙarya ne wamina aziyaratu bi jamin niswati ala arba'in kam banki ma da balakum min nisa'i masna wa sulasa wa ruba shi ma ƙarya ne a ƙara mata wasu ce ai biyu Allah ya ce uku ko hudu za a auri mata biyu a auri hudu a lokaci a aure biyu ana auren mata tara ƙarya ne wannan ha talilu shamin hanaziri ma tahrimin lahani hakanan an halalta kitsan alhanzir amma kuma an haramta naman jikinsa cin namansa shi ma ƙarya ne duk wannan babu shi wamin ha ibahatu ɗani ahlul kitabi hakanan halaccin cin abincin al-kitabi allazina zabaihum almaitatu wanda bayan ka suke ba kashewa da su in sun kashe sai a ce a yi an halatta tun da wa ɗamu lazina wuta likita ba hillin lakum in za ɗubi wufi ɗani in an dafa shi da abinci shi ma ƙarya ne babu wannan wamin ha yana daga ciki ibatun nabijil muskari akwai nabizi dabino ne wanda ake yin giya da shi to shi ma wanda yake bugarwa haramu ne ko karace nabizi tun da dabino ne ko da yana bugarwa ba komai shi makarya ne wamina shufatul jari hakanan shufa na jari ana ce Allah shufatu illa fil jari wamina mas'alatul urusi hakanan akwai mas'ala na amarya fi ayyamil usbu'i al-awwali satin farko da take ciki matan idza kanat in ta kasance idza kana al-adaru fi rasiha kasira ana sa mata turare ne a kanta in aka sa mata turaren to kwana go kwana bakwai din gaba ki dai ba ta wanka wai kar ta wanke turaren shi ma ƙarya ne eh wannan la taktasilu ba ta wanka watan sawa lara asiya in ta zo a lola shafan kai take yi fakat fil gusli min aljanabati ko da wankan janaba ne duna al-ghusl rasiya wai tsoron wanke ganta haufan min fasad al-adari dan kata yi kata kar ai barnan turari li kauni idaatul mali ai yin haka wato zaccin dukiya ne lahi bai halatta ba ƙarya ne hukula jil masail duk wayannan mas'alolin da shautu jani ya kawo su sun shigo cikin a cikin fikiwa an same su da yawa wash bahiya zahiratul butlani duk abin da yake cikin nan barna ne duk wanda aka kawo masu kama da irin wannan duk barna ne wayannan tiba ala qawli min an-nas man nassa alaiha dalalun wato bin zantuka wanda aka yi nasi a kansa bata ne la jaza li sahibi babu wanda zai samu sakamakon wannan aikin illan nara sai da wanda ya aiwata haka wuta ne sakamakonsa walau la hawful idarati ba dan tsoron tsawaitawa ba almumillati mai kosarwa lasar lasar da na kasiran da mun koro dalilai masu yawa min masail mahshuwati cikin matsaloli wanda yake cikin gefe cikin kutubul fiqi a zahira libdali dan abata liman lahu basiratun bil ma'ani da kitabu sunnati saboda mutumin da yake da yana da basira cikin ma'ana na gane me ake nufi da alkitabu wa sunnati alƙurani ko sunna wama a wajen nasu ila alimin mutane suna buƙatuwa zuwa ga malami au ulama'un ko kuma suna buƙatuwa zuwa ga malamai ya tabi wani launin kutub littattafai wanda za su dinga bin littattafan ihai yan ƙuhun ha min hashishi bihi min albatili saboda a ciro su daga cikin barna in aka kawo fiƙo aka aje don wannan kaga anan za ka gane shautu jani su malaman malamai ne malaman malamai ne abinda suka rubuta shine za a kawar a tati a cire abin ga yadda abin yake ga dalili ga nassin ƙurani ya kan kaza mutum ya tafi da fahimtarsa sai a dawo da shi kan hanya. Kala sallallahu Alaihi wasallama, manzala ya ce, Ya hamilu haza dini man kana halafa adulihi, udulihi, mai ɗaukan wannan addini man kana halaf udulihi yan fauna anu tarifar dalina wata ulil jahilina, gaskiya ne, wal'intihal mubbilina, abinda addini yake so, ana ɗaukan wanda ya zamo adili ne wajen sanin abin ya bi yanfauna anhu tarifa dalina duk abin da aka zo da shi na batattu wanda aka yi bata aka yi hukuncin da ba haka ba a cire shi ya fita daga ciki a kore shi kara ya da shi wata awilin jahilina jahilin da yake ganin ya fahimci karatun bai fahimta ba shi ma mai da shi abin da yake faruwa wa fauka kulli zilimin alimun kowane mai ilimi akwai wanda yake da ilimi sama da shi saboda yadda abubuwan suke zuwa ƙa'ida a ilimance suna zuwa ne a ƙa'idan idan aka kawo nassin alƙurani to nassin alƙurani yana in ko ko ka nemi nassin ka rasa yadda za ka yi da shi ko ka samu wata matsala rasa yadda za ka yi kai talilin matsalan to abubuwan da za a yi za ka tsaya ne kai tafakuri za ka yi tafakuri wannan tafakurin da za ka yi shi ne tsoronka da Allah shi ne zai baka mafita tsoronka da Allah idan ka ga haske jawazi in ka ga hayaƙi-hayaƙi ko wani abu haka sai ce maka ya zama makaruhi in ka ga ya yi duhu haramu haka haka fa yake tafiya to ka ga hangen wani baya yin daidai da na wani kuma duka akan wurin da ya shiga ma duhu ka kasa ganewa ko gurin da ya hasken sai zama wani shi a gurinsa shine matakin matakin a wannan gurin shine zai zamo makaruhi ba, ba jawazi ba ba halacci ba makaruhi zai faru nama to kowa matakan guda biyar ne haka suke tafiya gwargwadonka gwargwadon yadda abubuwan suke wannan na ƙa'idatun wahidatun akwai ƙa'ida guda ɗaya tuna ba jamil usuli wanda aka, aka taso da jamil usuli annahu hukuncin yadda take la hukumu illa lillahi babu wani hukuncin da zai zo sai dai daga Allah wa rasuli da manzo Allah wala ibratun ba a lura fil hukumi da hukunci ila bi qaulillahi sai dai in Allah ne ya ce wa qawlu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kuma in manzo Allah ne ya ce wannan aqawil ulama duk maganan malamai kulla dukansa ba dilatun ba daidai bane illa ma kana mustanidan li qawlihi li qaulillahi sai in an samu dogaro da maganan Allah au ƙaunar rasulullahi ko dogaro da zancen manzo Allah to kaga dogaro ga Allah nan dogaro ga ƙaunar manzo Allah to anan shi kuma rikicin da ake samu shine misalin irin wannan malaman wahabiyawa da izala domin abin da ya zo kawai ya zo musu to sai su kawo shi sai su faɗe shi sai su ce ba sa karɓar tawili abin da za su yi hukunci da shi abin da ake nufi ƙasan hukuncin ba irin samansa ba ne amma an suka zo ga baki ɗaya misali a ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce na magana hadis abinda Allah ke cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahadasa fi amrina haza man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu ai in aka lura da hadisin man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun duk abin da aka yi haka nasin yake duk abin da aka yi ma laisa fi amri na haza baya cikin horon fahoradun an mai da shi to yanzu misali in an mai da istighfari yana daga cikin ko an mai da shi istighfari yana da lokaci salati wa annabi yana da lokaci la ilaha illallah yana da lokaci amma kaga ai a qaidin izala ma hadasa fi amna haza ma laysa min fawaradun haka suka dauke shi astaghfirullah da suke fada shi muke fada astaghfirullah allazi malazi la ilaha illa huwa ala yadikim haka hadisi yazo shi suke fada shi muke fada amma an ce an dawo da shi ba yarda ba salati wa annabi la ilaha illallah duk shi suke nufi a maganarsu to kaga wannan ashe ba gaskiya bane ba abin da suke nufin haka Allah ke nufi ba ba kuma shi ake nufi manzo Allah ke nufi ba kuma kaga akai suka tsaya duk wanda ka zo ka same shi kamar train din izala to wannan hadisin zai fara gaya maka eh, kullu bid'atin balala kullu balalatin fin nari wa ay bid'atin menene bid'a kullu bid'atin balala su a wajen su bid'a kama dariƙan shehu tijani ko kama dariƙan shehu abdulkadir ko kama dariƙan naqshbandiya su kuma ɗariƙan nan su kuma a uzu billahi mina shaidanin rajim bismillahi rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin astaghfirullah salati wa manzo Allah la ilaha illallah wayannan su ne to ya za a yi ya zamo an dabaibaye shi a ce a a maka bayanin ga yadda abin yake kace baka yi da ba kai yadda ka fahimta ko dole hukuncin ya zamo haka haka haka abubuwan ke gudana to ka wannan ashe bai fita daga cikin tsarin ƙurani ba bai fita daga cikin tsarin hadisin annabi ba amma kuma su sun ce dole ya fita kaga faɗin malaman da ba shi da amfani kenan na'am وكل قول للعالم دون مغانا نمالمي لا مستند لقوله in dai ba nasabta shi da faɗin Allah maɗaukaki ba la mustani lahu min alqur'ani ba shi da masnadi a cikin alqur'ani wala min qawli rasulillahi ko cikin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa batilun to barna ne wa kullu qawlatin lil alimi duk wani magana na malami ja'at muhalifatan li sharhi al qur'ani ya zo ya saba da nassin qur'ani al muhkamu wanda Allah ya hukunci wa li sharhi qawli sallallahu alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam da fadin manzala haramun fatawa biya haramun ne kai fatawa da shi kaga kamar irin wannan maganan na izala da wahabiyawa kaf gaba ki ɗayan ka ɗauke su ka ce masu menene za su ce maka istighfarin da ake ga shi aikin kenan astaghfirullah la ilaha illallah sai su ba irin wanda Allah yake so bane to wani ne Allah yake so in aka yi wannan ai barwa Allah ake yi kuma amma fahimtar ta fita ka mai yi ɗin wanda ya yi shi ya yi aikin da ya fi naka domin kai ba kai ba to wannan kaga dole da samu shaƙyanci a ciki wayan da fi kutubil fiƙi ko da an shiga da cikin littafin fiƙihu liyanar fatawa domin fatawa bi ƙaulil makhalifi domin zance wanda yake sabawa linassul qur'ani ga nassul qur'ani aw hadisi ko kuma hadisi mazala kufurun sarihun kafirci ne a fili ma ilin bi musamman ma ka san ka san abin ba gaskiya bane kake Allah ke Allah azza wajal ubangiji ya faɗa ya ɗaukaka ya buwaya wa man lam yahkum bima anzalahu duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba wa walaikumul kafirun wannan yana daga cikin hafirai wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mugama magana manzo Allah ya ce man ahdasa fi amrina hadha wanda ya farar da wani cikin horonmu ma laysa minhu ba baya cikin ƙur'ani baya cikin hadisi ya faɗa fawar da amana masa da kayansa to kaga mardudin nan ƙaulatul izala da wahabiyawa duk wannan su ake mayar ma da ƙaulin eh su ake mayar ma da ƙaulin saboda ba su da abin da za su iya kaurawa su ce istighfari ba horon Allah ba ne ba su iya abin da za su faɗa su ce salatin annabi ba salatin annabi wani ba su da wani abin da su faɗa su ce la ilaha illallah ba gaskiya ba ne babu duk abin da su jona mata za su jona mata abin baya iya bata ta eh baya iya bata wal qawl bi suqudi rida magana da aka yi na matar da take shayarwa biskudir da alal marati sharifa matar da aka ce ba saboda daukakanta ko matan gwamna ko matan shugaban kasa ko matan sarki ba za ta shayar da ɗanta ba saboda daukakanta muhalifun lissari alquran Allah ya saba da nassin alqurani saboda haka ba gaskiya bane walwalidatu mata yurdi'anna auladihunna za su shayar da yayansu wa man lam yahkum bima anzalallahu duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar masa ba wa ulaika humul kafirun wannan yana daga cikin kafirai wa tilkal qawlatu wannan maganan muhaddasatun mudisatun fararre ne lamtastanin likita bai so dade ba kafa dalili da shi a ƙurani ko suna annabi ba wallahi min amrillah kun wata kasance daga cikin horon ubangiji ba fa iya raddul amma ya ralle hadisin saboda hadisin man ahdasa fi amri na haza wanda ya farar da wani abu a cikin mu ma laysa minhu baya cikin lamarin horon mu fa huwa raddun amayar masa wa qawlu subhanahu wa ta'ala wa qawlu sallallahu alaihi wasallam da fadin manzala li abi hurairata manzala ya fada wa abu huraira in aratta alla tuqifa ala siradi zarfata ainin idan kana son karka tsaya kan siradi ko da kaman kiftawan ido ne fala tahaddasanna fi dinillahi hadisan bira'ika karka faɗa karka faɗi wani hadisi da ra'ayinka tsayuwa manzala abin da ya faɗa masa kira iza aratta ya abu huraira idan kana so Allah tuƙi falar sira da darfata aini idan ba ka son ka tsaya kamar ƙifta yiduwa a siraɗi in dai ba ka son ka tsaya kibtawan ido a siradi ka wuce kalbarki fala tu'addasan fi dinin la hadisan kar ka faɗi wani abin da ban faɗa ba dirayika ka faɗe shi da rayinka ka ce ni na faɗa wamci sal amr alqurani bin horon maganan alqurani watte bai amrihi domin al'amarinsa wa nahi da hannunsa ko sunnatihi shine sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qasilat Aisha radhiyallahu anha an tambayi sai da tuna Aisha kaifa kana hulqu rasulullah ya dabiya manzo Allah yake faqalat sai ta ce kana hulquhu alqur'ana ɗabi'arsa shine alqur'ani ya tamuru bi amri wa yanha bi nahyi yana horo da horon alqur'ani ne yana hani ma da hanin alqur'ani ne wais urifa ta gunda aka sani annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kana sunnatu mutabatul ahkamil qur'ani sunnan annabi shine bin alqur'ani wajabat ba'u sai aka sanya wa mabiyan fiyazil mas'alati wannan mas'alar ta zamo yana kansu wajaba rafadu tilkal qawlata sai aka kore ba wani maganan da ake kafa istinadi da shi illa in kana razilatun in kubuce in banna ne alati ya suqudu rida kaman cewa mata saboda darajarta saboda darajanta ba dole ba ne ta shayar to wannan faduwa ne saboda Allah ba haka ce ba. La'ana bidiyatun domin wannan bidiya ne muhalifatu liƙaunin lai usunan rasuli ya saba da faɗin Allah da sunan manzo Allah ƙala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce hayrul hadi mafi alhairin shirya hadi muhammadin shine shiryar da manzo Allah ya dora mu kai wa sharrul umuri mafi sharrin al'amari mu da satuwa wanda ka kago shi wa kullu muhdathatin bid'atun to anan ne izala ta dauka wa sharrul muhdathati shi muhdathati istighfari fararre ne haduwa ayi fararre ne tun zamanin manzo Allah la ilaha illallah fararre ne haduwa a yi la ilaha illallah tun zamanin manzala fararre ne to su sai suka ɗauka tun da wani ne ya bayar za a zauna a yi da'ira ai to ya zama fararre wannan shi ne mashkila eh ukulu mu'udasatin bid'atun duk abin da ke mu'udasi ne bid'a ne wa kullu bid'atin dalalatun dukkan bid'a bata ne wa kullu dalalatun dukkan bata wa sahibuha bin nari mabucinta dan wuta ne kaga wannan shine dalilin su gabaki daya a tunanin yanda suka tafi kai amma ba haka abin yake ba wa man arada an qaulillahi duk wanda ya kawo da kai ga hukuncin Allah azza wa jalla fil hukumi cikin hukunci faƙada hakama bi hukumin jahiliyati ya yi hukunci da hukuncin jahiliya kallahu subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce a fa hukumin jahiliyati ya bugu ko hukuncin jahiliyan kuke bukata kuke nema a fa hukumin jahiliyati ya bugu hukuncin jahiliya kuke nema shine abun amsanku to wannan abin da kuke nema kenan wannan bai alhamdulillah na ganin anan da mu tsaya saboda wannan shi ma ya wancan tambaya biyu ya ba da amsa yanzu za ku koma wata tambaya ce yadda abubuwan malaman rusuhi malaman shari'a da komi tambayoyin da suka yi a cikin tambayan da aka yi wa Tijjani wajen saki da sauransu to shi ne kuma za mu shiga masa in Allah ya da madamu na ƙaidil hayati bi afiyatin Allah kai mana da manzo Allah Allah ba mu ilimi albarka albarka manzo Allah Allah ya ƙara mana kusanci da manzo Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار اللازم صلاة تم له الأزل ولا أبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد زاد ما في ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح أعوذ بالله